إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاترا قوة شوال يرمائك صلى الله عليه وسلم dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin jalawul afham fi salati wa salami ala khairil anam alayhi salatu wa salam wannan shine karatunmu na 31 malam ya ce walamma kana Allah subhanahu yayin da Allah mai girma da ɗaukaka ya zamanto a haƙƙa bi hada min kulli ahadin mafi cancanta da girmama shi daga kowane mutum mana Allah subhanahu wata'ala shine ake so ta ko'ina ta kowane ɓangare Allah abin so ne in ya maka in ya hana ka abin so ne Allah in ya baka yana da abin baka shi yasa ya baka in ya hana ka ma yana da abin hana ka shi yasa ya hana ka shi Allah da abin da ya sai a gode mashi yayin da Allah ta'ala ya zamanto shine mafi dacewa da wannan daga kowa qaral mustahiqu sai wanda ya dace ya kasance li an yu'azzama da a girmama shi wa yukabbara a ƙara mai girma wa yuhaba a ji tsoron shi wa yuhabba a so shi wa wadda kuma a kaunace shi bi kulli juz'in min ajza'il qalbi da kowane kashi daga cikin kashe-kashen zuciya mana ta ko ina wala yuj'alu lahu sharikun fi zalika kuma ba za a sanya mai abokin tarayya a cikin wannan ba wa hadha huwa shirkul ladhi la yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine shirkan da Allah ta'ala baya gafarta ba mishi an yusawwiya bainahu wa bain ghairihi fi hadha al-hubb ya daidaita tsakanin shi da tsakanin wani shi a cikin wannan so din mana mutum ya daidaita Allah da wani shi a wurin so to in kai wannan ba Allah ba zai maka gafara ba idan ka dauki akwai wani wanda zaka so daidai da Allah to ka yi shirka da Allah kuma babu wanda ya isa isa Allah ya yi maka sai in tuba ka yi in dai ka mutu akan wannan to Allah ba zai maka gafara ba qala ta'ala Allah ta'ala yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda yake rike wadansu kishiyoyi koma bayan Allah yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar son Allah walladina amanu ashadda hubban lillah waɗanda suka yi imani su ne mafi tsananin so ga Allah subhanahu wataala wa akhbara to kina Allah ta'ala cikin wannan aya ya bada labari anna man ahabba shay'an duk wanda ya so wani abu ghairar Allah ba Allah ba mithla hubbihi lillah kamar soyayya shi ga Allah subhanahu wata'ala kana qad ittakhadahu niddan ya kasance ya rike wannan wanda yake so din kishiya ne ga Allah subhanahu wata'ala wa qala alun nari fin nar yan wuta kuma sun bada suna cikin wuta limabudihim suka ce ma ababan bautar su kuma bayan Allah wallahi in kunna lafi dalalin mubin mun rantse da Allah lalle mu mun kasance a cikin bata bayyananne eh nusawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da Allah ta'ala malicin kowa da komi walam takun tasiyatuhum billah daidaita wasu da suka yi magumakansu da Allah bata kasance ba fi kaunihim khalaqus samawati wal arda a cikin kasancewa waɗannan gumaka nasu sun halicci sammai bakwai da kasai bakwai ba aw khalaquhum ko kuma sun halicce su ba aw khalaqu aba'ahum ko kuma sun halicci uwayensu muna ganewa ko ba wai sun daidaita su da Allah ba saboda su ma sun halicci sammai ko saboda sun halicci kasai ko saboda sun halicce su ko sun halicci uwayensu ba a'a wa inna ma sawwahum bi rabbil alamin sun daidaita su ne da Allah mahaliccin kowa bil hubbi lahum a cikin san da suke musu a wurin so ne suka daidaita su da Allah suka maida su tamkar Allah subhanahu wataala wannan shine abin da ba su kama yuhibbu Allah kamar yadda ake son Allah suka so gumakan nasu hakanan suka daidaita su da Allah wurin soyayya wannan hakikatar ibada domin hakikar ibada hakikar bauta bauta ta gaskiya hiyal hubbu ita ce so wadullu da kuma kankantar da kai dai ibada tana dauke da mi so kuma tana dauke da mi kaskantar da kai mana kana son Allah shi yasa kake bauta mishi dan kana sa Allah kake sallah dan kana sa Allah kake azumi sannan kuma kana kankan da kai ga Allah ba za ka yi ibadar taka ta kanka ba wanda Allah ya tsara maka za ka kuma yadda aka ce ka yi za ka ka dibi sallah ka gani ko ka dibi ka dibi abin nan tsarki ka gani dole sai ka shiga da ruwan da ake tsarki da su kuma dole sai ka yi irin zaman da aka ce ka yi kuma dole sai ka wanke bagiran kasan taɗin kuma ciki an ce in ka shiga ga inda ya kamata ka kalla ga inda bai kamata ka kalla ba kaga da akwai kaskanci a ciki ta mera ka ba komai ba kuma ka yarda kana kankan da kai ga Allah kuma kana son Allah wurin shiga ga yadda ya kamata ka shiga wurin hitowa ga yadda ya kamata ka hito sannan ka zo alwala yadda aka ce kai haka zaka yi ba daga magewaya za ka ɗaukar bokiti ba ka watsa makanka ka ji ke kanka ka yi wanka ka ce kaya a rana ba sai ka wanke nan ka kurkura baki ka shaƙi ruwa ka wanke fuska so ɗaya ko so biyu ko so uku sa'annan ka wanke hannuwanka ko so ɗaya ko so biyu ko so uku haka hannunka na hagu sa'annan ka shafi kanka cikin ƙaskantar da kai yadda aka ce ka yaka za ka sannan ka zo masallaci shi ma ga yadda aka ce ka shiga ga yadda aka ce ka fita ga abin da za ka faɗi wurin shiga ga abin da za ka faɗi wurin hitawa sannan sallan ma in ka zo masallaci bayan kiran sallah ba da ka shigo za ka ce Allah akbar kai sallah ka hita ba sai ka jira da ta diba lokaci haka kai kana tambaya wai ƙarfi nawa ake sallah masallacin ne in aka ce ma ai ɗaya ake sallah sai ka jira ta yi ba ka koma gefe ka ce bari ka yi taka sai ka jira ka yi bayan liman kaga duk wannan me ka wannan saboda kana son Allah sannan kuma wannan yana nuna ka kaskantar da kanka ka shigo dakin Allah ka rena kanka kai ba kowa bane ka tsaya kana jiran liman ya shiga ya baka sallah to ibada haka take ibada a cikin ta akwai so kuma a cikin ta akwai kaskantar da kai wa hadha huwa al-ijlal wal ikram wannan shine ijlal girmamawa والإكرام دكما كرموا الذي وصف به نفسه وان الله سبحانه وتعالى كما تكن شي دشي بقوله سبحانه وتعالى cikin bada Allah ta'ala tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram suna Allah malicinka ma abocin girma da kyauta ya cika da albarka daga Allah ma abocin girma al jalali shine al azama girma al ijlal kuma shine girmamawa wa sahhul qawlaini malam yace to mafi ingancin magana guda biyu fi zalika cikin wannan annal jalala huwa ta'zim lalle al jalal dinnan shine girmamawa wal ikramu huwa al hubb ikramu kuma shine so wa huwa kuma shine sirru qawlil abdi sirrin fadan bawa da yake cewa la ilaha illallah wallahu akbar babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka girmama Allah kenan ko wallahu akbar kuma ka nuna kana son Allah walaza ja fi musnad al-imam ahmad domin haka ne zuwa cikin musnad na imam ahmad min hadithi Anas radiyallahu ta'ala anhu daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda inda annabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annahu qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alihu biyadal jalali wal ikram alihu mana kunaci wala zamci faɗin ya zal jalali wal ikram ku zan kifacewa da laɓewa da wannan sunayen na Allah masu girma guda biyu shine malan alif go ku dage ku lizumci fadin ya dal jalali wal ikram ai ilzamuha ku lizumce ta wal hajubiya kuma ku zanki fadin su mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mu zanki yawan fadin wannan wannan kalmar ya dal jalali wal ikram mana kawai mu zanki fadi ko addu'a muka mace ya dal jalali wal ikram da abin da muka roƙa wurin Allah ba zan ki cewa ya zal jalali wal ikram shine ma'anan alifu bi ya zal jalali wal ikram wa fi musnad ya ala al mawsili ya zo a cikin musnad na bi ya ala al mawsili an ba'd sahaba daga sashen sabon manzo Allah alaihi salatu wassalam annahu talaba an ya'rif isma Allah al azam ya nemi ya san sunan Allah mafi girma fara fi manamihi maktuban fis sama'i bin nujum sai ya gani a cikin baccin shiga yanar rubuce a cikin sama an rubuta da taurari aka yi rubutun mana da tafiyan tarmami ne amma rubutu aka yi ya badiya samawati wa narfu tarmamin su suka rubuta haka su taurari ya badiya samawati wal ardh يا ذا الجلال والإكرام يا مكاجن halittar samai bakwai da kasai bakwai ya ma abucin girma da soyayya haka aka rubuta mana an nuna mai cewa suna Allah mafi girma yana cikin wannan kalmar wa kullu mahabbatin wa ta'zimin lil bashar kuma duk soyayya da ka sani kuma duk girmamawa da aka yi ma mutum فإنما تجوز تبعا لمحبة الله تنا هلتاني saboda mi biya ga san Allah subhanahu wataala wa ta'zimihi saboda biyo bayan girmama Allah subhanahu wataala kama habbati rasuli wa ta'zimi kama san manzon shi kama girmama manzon shi sallallahu alaihi wa sallam fa inna min tamami mahabbati mursilihi wa ta'zimihi tana daga cikan wato son wanda ya aiko manzan Allah kuma tana daga cikin wato girmama wanda ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ummatahu kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama yuhibbunahu suna son manzan Allah alaihi salatu wassalam bi hubbillahi lahu saboda Allah yana son shi wa yu'azzimunahu kuma suna girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yujilunahu suna kambama shi li ijlalillahi lahu saboda Allah ya kambama shi amma zalla girmama shi ake bare na shi ake rike kambama shi ake ba wulakanta shi ake maganar da za ka mani kamaka kama wani ba irin ta zakan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam nabi ake yi ga manzo Allah ko yana dare ko ba yana dare ladabi da biyayya ake mashi domin Allah ya girmama shi Allah ya bashi matsayi sai ya ce to kai ma tunda ya girmama shi kai mi za ka girmama shi Allah ma ya girmama annabi bare kai Allah fa ya girma wanda shi ke da girma sai ba shi girma bare kai da ba kowa ba saboda ba kowace magana ake gayi ma annabi alaihi salatu wassalam ba wata magana in kaga ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama rishin kunya ne rishin ladabi ne amma an kaga ya ma wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam daidai ka gaya mashi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gaya mashi magana da ake gaya ma sauran mutane Allah ya ce wa yu'azziru ko wa tu'azziru Allah ya aiko shi domin ku kusan darajar shi wa tuwaqiru ku darata shi yasa Allah ya aiko shi to amma yau yau duniya yau za ka ji wasu musulmi suna faɗin maganganun da ba su dace da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam na faɗin maganganu ƙananan maganganu wanda bai dace a ce suna gaya ma ma'aiki alaihi salatu wasalam su ba a matsayinsu na masoya a matsayinsu na mabiyan shi bai kamata su gaya ma irin wannan magana ba su iya gaya ma uwayensu amma sai su gaya ma manzan Allah ita kuma idan wani ya gaya musu irin wannan maganar su kuma sirrinsu ya ɓaci kuma su sun gaya ma annabi riba ga san zuciya kai maganar da baka so a gaya ma amma ka yarda ka gaya manzo Allah ita maganar da baka yarda a gaya ma uwarka ko ubanka ba amma ka yarda a gaya ma annabi manzo Allah fa daga Allah sai shi wurin girma ba yana gaban iyayenka nesa ba kusa ba ba amma ka bibita iyayenka akan shi ka bibita rayuwarka ba akan shi bayan Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusih annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi dacewa da mu'mine ma sama da kansu ka duk wani abu da baka so a gaya ma to kaka gaya ma annabi alaihi salatu duk wani abu da baka so a gaya ma mahaifanka kaka gaya ma annabi alaihi salatu wasalam shi don haka ana girman manzo Allah ne ana ƙara mai girma ne saboda Allah ya girma shi ya ƙara mai girma fahiyya mahabbatun lillahi subhanahu wataala saboda haka ita soyayya ce ga Allah min mujibati mahabbatillah daga cikin abubuwan da suke sa Allah subhanahu wataala ya soka in ka so manzo Allah sai Allah ya soka wa kadhalika mahabbatu ahli al-ilmi wal iman to kamar haka ma soyayya da ma abuta ilimi da imani ka so masu ilimi ka so masu imani sauran musulmin da su ba malamai bane ka so su me yasa kake son saboda suna san Allah ko ba haka ba me yasa kake son sauran masu imani saboda suna san Allah da ba su san Allah ba ruwanka da su kai ma amma batu sahabati radiyallahu anhu da kuma son sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ijlaluhum da girmama su tabi'un li mahabbatillahi wa rasulihi lahum yana biyo baya ne da soyayyan Allah da soyayyan ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam gare su al-maqsud malan yace dai abinda ake nufi da wannan babi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi alaihi salatu wassalam alqa Allah subhanahu wa ta'ala alaihi Allah ta'ala ya jefa mashi minhu daga Allah al-mahabata wal mahabba Allah ya sanya mai kwarjini da soyayya Allah ya sanya mashi waɗannan abubuwa guda biyu annabi da wanda yake da kwarjini mana yana cika gaba yana da farin jini wanda ya gane shi sai ya so shi wal mahabba kuma da so Allah ya sanya mai soyayya mutane na son annabi sallallahu alaihi wasallama masoyiya annabi mutane sun kasu gida-gida wurin yinta wani yana ɓoye tashi wani yana bayyanawa wani yana gayanta kuma wani yana shiru kuma annabi su ake kaso shi ba wai ka rike sunna shi kana aiki da shi kaɗai a kaji kana son shi matakka haka kake yi haka kake ma matakka ma matakka abincin da kake so ko ita ta yi abinci ke na abincin ita ba ta burge ka abincin ke burge ya kake da matarka kana sa abincin da kuma kana ni sama kana son ta ba na ba wai sun da shi kadai za ka rikewa ba koyarwar shi ba kadai in ka haka nan baka so annabi ba sai ka ji shi da kanshi zatin shi kana son shi kana burin dama a ce ka rayu tare da shi kana ji kana son shi jikin in ka kwanta shi kake ji kawai ga yanan kana kamnar shi in ka tashi haka nan in kana tafiya in ka duk abin da kake sai ka ji kana son manzo Allah to in ka hada da waɗannan shine kana da cikakke soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kullu mu'minin mukhlis wa li kulli mu'minin mukhlisin kuma duk mai imani mai ikhlasi yana da hazzun min zalika rabo daga cikin wannan yana da rabon da ya samu na ganin kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma soyayyar manzo Allah wani tashi kadan ce wani mai yawa wani tsakatsaki wani saboda yana sa annabi sai ta yaban shi ya ta waƙoƙi kan yaban annabi a wannan wuri wani ya daidai wani ba daidai ba daidai abin da ya kai shi mai saboda mi saboda san annabin da ya kai shi ga haka wani ya yi da baki wani ya sa kiɗi kaga wani ya yi daidai wani bai daidai ba wani ya yi da bakin ma to zai yi gulu ya wuce iyaka ba ana kai ban annabi ba ka yaba annabi da waka ta baki amma ka faɗi gaskiya don ka wuce iyaka an ka tsara waka ka sai ka je ka gwada malamai ce ga waƙar da ka shirya ma annabi sallallahu alaihi saboda san shi adiba ma ga tayi inda ke da kurakurai a cire a baka shawara ga abin da ya kamata ka ce nan wurin to shi ne malam ya ce wali kulli mu'minin mukhlisin din mai imani mai yi dan Allah yana da hazzun wani rabo na soyayyar manzo Allah min zalika daga cikin wannan qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace rahimahullah Allah ya kara mashi rama innal mu'mina lalle mu'mini yau Hassan al-Basri yana da shekara 400 da rasuwa a yana da shekara 300 da rasuwa da wajen 90 da wani abu da rasuwa shi al-Hassan al-Basri kin dubu ɗaya nake son cewa ba dari ba dubu ɗaya ke gare shi yau shekara dubu ɗaya ke gare shi yau da rasuwa da wajen ɗari da wani abu wazar albasar yana cewa yin almomina ruzika halawatan wa mahabatan mumini din da yake an baya arzikin jin daɗi da kuma jin kwarjini na manzan Allah Allah ya azarta shi da jin daɗin soyayyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bi hubbin yuhibbu wa yahabu yana so kuma yana ganin kurjina annabi sallallahu alaihi wasallama wa yujillu kuma yana girmama annabi alaihi salatu wasalam bima albasahu Allah subhanahu wataala saboda abinda Allah ya lulluba mashi min thawbil imani na tufafin imani almuqtadi lidhalika wanda yake dauke da wannan walidhalika lam yakun basharun babu wani mutum a habba ila basharin mafi soyuwa zuwa ga wani mutum wala ahyaba ko kuma mafi farjini wa ajalla ko mafi daraja fi sadrihi a cikin zuciyar mai imani min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar manzo Allah duk mutane babu wani wanda kake ganin darajar shi da matsayin shi da kwarjinin shi da cika gaba kamar manzo Allah bi sadri sahabati radiyallahu ta'ala a cikin kirgin sahabban annabi alayhi salatu wasalam qala amr ibn al-as amr ibn al-as sahabi ne na annabi alayhi salatu wasalam yace qabla islami gabanin musulunta shi innahu lam yakun shakhsun wani mutum bai kasance ba abghada ilayya minhu mafi kiyayya wanda nafi ki kamar manzo Allah kafin ya musulunta yake faɗin wannan falamma aslama lokacin da ya musulunta lam yakun shakhsun ahabba ilayhi minhu babu wani mutum da ya hiso kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi ainihi minhu babu wani wanda yake mafi girma da daraja a cikin idanun shi kamar manzon Allah qala yace walau su'iltu da za a tambaye ni an asifahu lakum in kamanta shi gare ku lama ataqtu da ban iya ba da za a tambayi na ce sifanta mana ga yamani sifofin manzala ya ce ba ni iyawa me yasa ce li anni saboda ni lam akun amla wa aini minhu ban kasance ina cika idanuna da kallon manzan Allah ba me yasa ijlalan lahu dan girmamawa gare shi amma kafin kafin ya musulunta yana yana rena annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kafirci shegan daka ce cikin shi ba girmamawa ba ladabi ba biyayya cikin shi cikin kafirci kowa ta kanshe ke ba wani babba ko da babba dai ne babban cikin suna ne ba ka mai ladabi ba ka mai biyayya ba ka ganin girman shi amma musulunci shi ke ce ma na gaba gari ka kasan girman shi ka girmama shi ka ga kwarjinin shi ka so shi ka gamdace shi ka yi ladabi da biyayya gare shi amma cikin a rishin koyarwa ta addinin musulunci to akwai rishin ladabi da biyayya tana biyu ce da can manzala kin shi yake ba ruwan shi da annabi zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ko gaisuwa ba ya mishi amma yana musulunta kawai sai ji ba wanda yake so da musulunci yana koyar da ka yazo ya suka sahabbai suna ladabi da biyayya da natsuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba sai ya hada idanu da manzala sai ta kallon shi suna kallon shi da ya kallo sai sai mutum ya duke kai saboda suna ganin girman shi da nauyin shi wa qala urwa ibn mas'ud li quraish kuma urwa dan mas'ud ya ce ma quraishawa ya kaumi yace ya ku mutane na wallahi laqad wafattu lalle naje ala kisra wa qaisar naje wurin sarki kisra sarkin kasar farisa wa qaisar da kuma qaisar sarkin rom wal muluki kai naje ma wurin sarakuna daban-daban fa ma ra'aitu malikan ban taba ganin sarki ba yu'azzimuhu ashabuhu wanda mutanen shi ke bashi girma ba kama yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada kamar yadda sahaban da Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke girma annabi Muhammad ban taba gani ba a ga yaji wurin sarakunan gargajiya ba ga sarakunan gargajiya ana girma masu to kuma ya je ga sarakunan zamani duk ya je wurin su dai ya gani ya ce amma girmama da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin irin ta ba wannan yana faɗa wannan magana a matsayin shi na kafiri ne urwa dan mas'ud yace wallahi ma yuhidduna an-nazara ilayhi ya ce wallahi ba su iya ƙura ma annabi sallallahu alaihi wasallam idanu suna kallon shi me yasa ta'ziman lahu saboda girmama annabi wa ma tanakhama nakhamatan yace ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yin kakin majina illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu sai wannan kakin na majina ya fado cikin tafin hannun wani a cikin su fayadliku biya wajahu wa sadrahu sai ya goge fuskar shi da shi da kuma gaban shi wanda abin da yake fitowa daga manzo Allah mai albarka ne duka ko ba gaba duk abin da yake daga annabi alaihi salatu wasallam mai albarka ne wa idza tawadda idan ya arwalla kuma kadu yaqtatiluna ala wudu'i suna kusa daga suna fada saboda mi shanye ruwan arwalla annabi ruwan da ya zan jihar walla da su shanye saki kuma kama fada a ta ruguguwa kuma zala bai hana su ba kuma bai ce masu wannan baya da kyau ba ko wannan wuce iyaka ne ba da abin da suka mashi daidai ne an mai kaho manzo Allah ya ba wani jini ce zai ka zidda ya koma bayan daki ya shanye jinin zala ya ce ina jinin ya ce ya yi dariya ya ce na shanye shi ya rasu da wani ba wata ma tsari ya kamata ta ziddo ta shanye da haka da abin da yake zuwa ga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsarki ne gaba ɗayan shi falamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to tunda manzo Allah ya kasance mushtamilan yana dauke alama yaqtadi abu sahabin da yake hukunta an yuhmada alaihi a yabe shi akan wannan abin da yake dauke da shi marratan ba da marra lokaci bayan lokaci summiya muhammadan sai aka kira shi da sunan Muhammadu wa huwa ismun muwafiqun li musammahu shi suna ne da ya dace da wanda aka sanya mu sunan ina ganewa galibin mutane sunan su bai dacewa da su sunan da yana yin shi ne ko ba haka ba ba duk sunan da aka ma ba za ka dacewa da sunan ba ba ma ka iya ba ba mazala shi sunan shi ya dace da shi yadda manan sunan take haka annabi yake muhammad shi ne wanda ake yabo da yawa ko ka gaya mana ana yaban shi da yawa ko kada ake yaban shi a sunan ya dace da shi amma ka yi sanya maɗunan ɗanka suna muhammadu wake yawan shi wata rana ma sai ka mai ashara ita ma uwar shi haka nan haka yaran unguwa haka abokan shi ko ahmad daga cikin unguwa ma ba wanda ya damu da shi annaba a haka yake ba sallallahu alaihi wasallam ko sa mutum ibrahim zai zama kamar annabi ibrahim din ne amma shi annabi alaihi salatu wasallam sunan shi yayi daidai da shi wanda ake yabo da yawa haka ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wa lafzun mutabiqun limanahu kuma lafazi ne wanda ya dace da ma'anar shi والفرق بين لفظ أحمد ومحمد bambancin da ke tsakanin lafazin Ahmad da Muhammad min wajahaini daga fuska ne guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin fuskokin guda biyu anna Muhammadan huwal mahmudu lalle Muhammadu shine shayabo hamdan ba da hamdin yabo bayan yabo aka yabe shi kuma a kara kuma aka kara a kara kuma an yi a kara a yi ta yaban shi wa huwa dalun ala kasrati hamdil hamidina lahu saboda fi muhammad wato kalma ce da take nuni akan yawan yaban masu yabo gari shi masu kirari suna mai kirari sosai wadhalika yastalzimu kasrata mujibatil hamdi fihi wannan kuma yana tilasta yawan ababen da za su sa a yabe shi mana kenan sunan shi kadai ba shi ba ne tun da an ce yaban shi za a yi ta yi to kuma wannan zai sa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da abubuwan yabo ba iyaka yasa can baya aka zano mana siffofin shi kowane sai ka yabe shi a kansu kowane sai ka yabe shi a kansu saboda haka yawan yabo yana sa to kuma a ce wanda za a yaban da yawa kuma yana da siffofin da za su a yabe shi da yawa wa ahmad ita kuma kalma ahmad af'alu tafdili af'al da suna ne na fifitawa wane ya fi wane min alhamdi shi an dogon shi da kalma alhamd muna ganewa ko ya dullu ala anna alhamda yana nuni akan cewa yabo alladhi yastahiquhu wanda ya cancanci ayi mashi afdalu yafi falala mimma yastahiquhu ghayruhu daga wanda wani shi cancanta wa muhammadu ziyadatu hamdin fil kamiyya shi kalmar muhammadu ƙari ne na yabo a wurin mai kamiyya yawan yabo din a wurin yawan shine kammiya kanmu abu mai yawa wa ahmadu shi kuma ahmadu ziyadatun fil kaifiya ƙari ne a cikin yadda za a yaban kaifiya shine kaifa yadda za a yi muna ganewa ko wa yawmadu aktharu hamdin laka annabi sallallahu alaihi wasallama yana shan yabo mai yawa wa afdalu hamdin sa'annan kuma yana shan mabibicin yabo hamidahul bashar wanda mutane suka yabe shi da shi wannan fuska ta farko kenan wal wajhu thani fuska ta biyu anna muhammadan lalle muhammadu wal mahmudu hamdan mutakarrira shine wanda aka yabo yabo wato mai maimaituwa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa ahmadu wallazi hamduhu li rabbih shine wanda yaban shi ga Allah malicin shi afdalu min hamdil hamidina ghairu ya bu balala daga yaban masu yabo ga wani shi fadalla adul ismaini wa huwa muhammadun sai ɗayan sunayen guda biye nuni shine muhammad ala kauni mahmudan akan kasancewa shi mahmuda abin yabo kenan wadalla al-ismu al-thani suna nabi kuma yayi nuni وهو أحمد شيني أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه ما في يبن ما سيبوغ ألا مهلكيش mana dai yabanka manzo Allah ya hika ya hika yabo wurin Allah mana ya hika yaban Allah subhanahu wataala yadda zaka yaban Allah to baka kai yaban da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ma Allah ba kuna ganewa ko ke sa aka kira shi da wannan suna ahmad ya fi kowa iya yabo ga Allah wa hadha huwa al-qiyas malai yace wannan shine qiyasi me yasa fa inna af'ala at-tafdil lalle af'ala at-tafdil ma'ana af'ala na tafdili na fifitawa shine mafi aiki wa ta'ajjub da kuma yin mamaki inda jama'atil basriyina a wurin jam'i taron malaman ƙasar basra la yubnayani illa min fi'lil fa'ili ba a gina shi sai daga fi'ilin fa'ili la yubnayani ba a gina shi min fi'lil maf'uli daga aikin maf'uli kuna ganewa don muna da muhammadu muna da Ahmad Muhammadu maf'uli wanda ake yabo Ahmadu kuma mafi yabo kuna ganewa wannan ilimin nahu ne shi Muhammadu ba shi ke yabon ba yabon shi ake shi kuma Ahmad shi ke yabon wannan mai aiki ne wannan kuma wanda ake aiki a kan shi ne bina'an minhum saboda wato ci gaba da gare su ala anna af'ala ta'ajjub wa tafdhil lalle fi'li guda biyu na ta'ajjub da kuma na tafdhil cikin baban ilimin nahu akwai baban fi'li ta'ajjub kuma akwai baban fi'l tafdhil kuna ganewa akwai na mamaki wanda zaka cewa ma ahsana zaidan ma ahsana zaidan babu wanda kai zai da kyau ma akrama ahmad babu wanda yake amar kyauta kuma kuma asmi bihi wa absir abu al tahajjud kuma umarni bane asmi bihi wa absir kai mamaki kai mamakin jin shi kuma kai mamakin ganin shi to suna da yawa cikin larabci shi ake ce wa filin tahajjud fili na mamaki kamar yadda aka ce mawari ilimin nahu wani mutum ne ya hau sama da daddare saman ɗakin shaka yana shan iska ana zahi da yaran shi da kowa duk an hau sama a sha iska sai ya shi ta ce ma ahsanu sama'i ma ahsanu sama'i ta ce ka ta ce ko menene cikin sama ya kyau ita kuma mamaki ne take da ta ga taurari ga sunan da daddare sun yi wa ga sunan abin yi gwanin kyau mamakin ta ce sama akwai kyau an yi akwai abin da ya kai sama kyau kau to sai ta juya ta ce ma sanin sama'i wasali ta yi shi kuma malami ne sai ce mata nujumu to ta ce a ni ba ba wannan nake tambaya ba ya ce abin ne ya burge ni kamar ita kuma cikin abin da ta yi tana cewa cikin sama mai yi kyau ita kuma ba tambaya ta yi ba mamaki ne take shi kuma uban ya sani na ya gyara mata wasali sai ce taurari suka yi kyau kamar da rana da wata da ke sama da taurari wanda ya yi kyau sai ce mata taurari ta ce hani ba ba tambaya nake ba kamar sama ce ta burge ni sai ce to cewa zaki ma ahsana sama'a sama akwai kyau sama ba dai kyau ba min ta yi mamaki to shi ake cewa fili ta'ajjub aba al tafdil kuma ga yana ana aktharu minka malan wa azu nafara na fi ka yawan kuɗi kuma na fi ka yawan jama'a ayyuna ashaddu azaban wa abqa ashaddu azaban mafi tsananin azaba kaga mafi an zo da afa al tafdil to wannan da ilimi ne na na nahu yasa yake da dadi ilimi dadi gare wata rana kana yanzu ga shi muka shigo nan wanda bai karance shi da kyau zai ka sai ka kama wani gwarin ne ake ta yi to suka ce waɗannan fililluka guda biyu inna ma yusagani min alfilil lazimi ana siganta su ne daga filin da yake lazimi la min almutaaddi ba daga filin da yake mutaaddi ba muna ganewa ko muna da fi'ili lazimi muna da fi'ili mi lazim lazim shine wanda yake tsayawa ga ga mai shi mutaddi kuma shine wanda yake ketarawa muna ganewa akwai lazim akwai mutaddi dakhala menene wannan lazim ne kharaja lazim ne darabaha daraba kanka ka buga ko wani kaga ya ketare ka yaje ga wani kenan ko muna da fili guda biyu muna da qara'a muna da aqra'a ko ya karanta ya karantar alima allama muna da ya sani muna da ya sanar alima muta'addini lazim ne allama kuma muta'addini wanda ya ga malam yace saboda haka yuqaddiruna naqlahu suna kaddara dauko shi min fa'ila wa fa'ala daga fa'ila wa fa'ala mana fil ta'ajjub subin da na tafdil su malaman basra suna ganin an dauko shi ne daga fi'ilin fa'ila da fa'ala kaman min kaman shariba da mi da dakhala fa'ila shariba oh fa'ala kuma mi dakhala ko daraba ila bina'i fa'ula bi dhammil aini zuwa siga ta fa'ula bi dhammil aini da yima ainin dhamma qalu suka ce wa dalilu ala hada dalili akan wannan annahu yu'adda bil hamz cewa lalle ana tadiye shi da hamza ila al maf'ul zuwa maf'uli walhamzatul latifi litadiya hamza a cikin shi wato domin tadiya ne domin ketarewa ne nahu kamar a ce ma azrafa zaidan zaidi dai ba wanda ya kai shi dadin zama saboda ya saka dariya shine ma azrafa zaidan zaidi dai akwai ban dariya gare shi akwai iya zama gare shi ko babu wanda ya kai zaidi haka nan wa akrama amran sa'annan kuma babu wanda ya kai amur soyayya ko kyauta wa asluhu ma aslin shi zarufa wa karuma aslin azrafa zaidan ma azrafa zaidan karuman zarufa ne kuna ganewa wa akrama amran shi ma aslin shi karuma filin haka yake qalu suka ce li annal mutaajjaba minhu domin wanda aka yi mamakin da gare shi fa'ilun fil asli shine fa'il a cikin asli kamar ka ce zarufa zaidun zaidu mutum ne mai zarafi mutum ne wanda yake da iya zama da kuma abubuwa irin na na nashaki zarufa zaidun zaidu yana da nashaki to sai ka canza ka ce mi ma azrafa zaidan haka ma karuma amrun amru akwai kyauta gare shi sai ka canza ka ce ma akrama amran ko wa akrama amran me yasa kalu suka ce la yanar mutaajjaba min fa'ilun filosofa wajiba an yakuna filuhu ghayra mutaaddin to fi'ilin shi ya kamata ya kasance ba mutaaddi bane qalu wa amma qawluhum amma maganar su da suke cewa ma adraba zaidan li amrin babu wanda ya kai zaidu bugun amr wa fi'luhu mutaaddin bil asl alhali kuma filin shi muta'addi ne a cikin asalin shi ko qalu suka ce fa huwa manqulun min daraba ila wazni fa'ula lazim an ciro shi ne daga daraba ya zuwa waznin fa'ula wanda yake allazim thumma udiya min fa'ula bi hamzati ta'diya sa'annan aka yi ta'addin shi daga fa'ula da hamza ta ta'diya sai aka ce adraba kuna ganewa za ka ce abdurraba zaidan ma abdurraba zaidan li amrin ƙwari suka ce wa dalilu ala dalika dalili akan wannan maji'uhum bil lami zuwan su da lamu da suka ce li amrin wannan lamu din wa yaquluna to suna cewa ma abdurraba zaidan li amrin babu wanda ya kai zaidu bugun amr walau kana baqiyan ala ta'addihi da ya kasance yana nan akan cewa muta'addi ne ila wahidin zuwa daya bi nafsi da kanshi wa ila al-akhir zuwa dayan kuma bi hamzati tadiya da hamza tadiya walamma uddiya ila al-maf'ul to yayin da aka yi tadiya shi aka tsallaka shi zuwa maf'uli ya hamzati tadiya da hamza tadiya uddiya ila al-akhar bil lam sai aka yi ta'diya zuwa ɗayan da lam aka ce li amri qawli ma annahu lazim sai aka gane cewa lalle lazim fa da huwa alladhi awjaba lahum an qalu wannan shine abin da ya kai su suka ce la yusabu dhalika illa min fa'il min fi'lil fa'il ba a siganta wannan sai daga fi'ilin da yake na fa'ili ne la min al-fi'l al-waqi' ala al-maf'ul ba wai daga fi'ilin da ya afku akan maf'uli ba wannan nawo ne tsantsa kuma mai nauyi wana za hun fi zalika akharuna wadansu kuma sai suka yi masu jayayya cikin wannan wakali suka ce ya juzu bina'u fili ta'ajjubi wa tafdili min fi'lil fa'il ya halitta a zo da filin mamaki da filin fifitawa daga fi'ilin fa'il wa min alwaqi' ala al-maf'ul kuma haka ma daga filin da ya afko akan akan mafuli da ana yi ya ce ta ƙulu laraba ai laraba suna cewa ma a shigalahu bishai ma a shigalahu bishai babu wanda ya kai shi shagaltuwa da abu wada man shugila bihi wannan kuma man shugila bihi ala wazni su'ila akan wazinin su'ila والتعجب من المشغول بالشيء يما ماكي daga abin da aka shagaltu da abu la min ash-shaghili ba daga mai shagaltuwa din bane wa kaza qawlu ma kama magana su ma aula'ahu bi kaza babu wanda ya kai shi tsananin jarabar san kaza shine aula'ahu min uli abihi an doko shi daga abin nan filin uli abihi an jarrabu mutum da abu yana da jarrabar san abu mabniyar lil maf'ul wanda an gina shi ga maf'uli ne ya anna larabal ta zama domin su larabawa sun lizumci bina hadal fili lil maf'ul wato ginin wannan fili lil maf'uli ga maf'uli walam tabnihi lil fa'il laraba ba su gina shi ga fa'il ba وكذلك قوله ما أجبه بكذا كما لاربانا cewa ما أجبه بكذا babu wanda yi shi sha'awan kaza huwa min ujiba bi shay shi ma sun juya shi ne daga ujiba bi shay an jarrabe shi da mamakin abu kaga ujiba ai mafuli ne kaza qauluhum ma habbahu ilayya haka da suke cewa ma habbahu ilayya babu abin da yafi soyo shi zuwa gare ni huwa min ta'ajjaba shi ma dauko shi ne daga ta'ajjaba min filil maf'ul ko tu'jiba min filil maf'ul daga filin maf'ul wa kaza qawluhum ma abghadahu ilayya wa amqatahu ilayya babu abin da yafi kyama wannan abin zuwa gare ni babu abin da yake wannan abin kama zuwa gare ni to gashi nan dai malam yace wa hadhihi mas'ala wannan mas'ala mashhuratun sananniya ce ذكرها سيبويه malam sibawai shi ya faɗe ta malamin larabci kenan malamin larabci duk wanda ya san larabci in bai karanta littafin malam sibawai ba to bai san larabci ba tsohon malami ne da yawa shekara wajen dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu da rasuwa tun larabci na sabon rubutawa su ne farko waɗanda suka fara rubutun larabci su suka yanke ma larabci cibiya su suka sanya ma mutane san larabci suka gwada ma mutane irin ababen mamaki da birgewa da Allah ya yi cikin larabci sunan littafin shi alkitab kawai sunan alkitab duk duniya da kace alkitab to inda mutum ya san littattafai to ya san littafin sibawai suna alkitabu kawai saboda tsananin son larabci in larabci ci da masu hambasa sana suke in ba su gane ba in suka rasa yadda za shi ta gamta ya kamu da rishin lafiya to si ba ya ambaci wannan matsala wai ya annaka ta kulu kana cewa ma abghadani lahu wa ma ahabbani lahu wa ma amqatani lahu da za ka yi cewa babu abin da ya kai ni kyamar shi babu abin da ya kai ni soyayya shi babu abin da ya kai ni kyamar shi idza kunta anta al-mubghida al-kariha in ka kasance kai ne ke ki kuma kai ne ke kyama wal muhibbal maqita kuma kai ne mai so kai ne mai ki to sai ka faɗi wannan ka ce ma abghadani lahu wa ma habbani lahu wa ma amqatani lahu wa yakunu ta'ajjuban min fi'lil fa'il sai ya kasance ta'ajjubi ne yin mamaki ne daga fi'ilin fa'ili wa taqulu kuma kana cewa ma abghadani ilayhi babu abinda ya fi kyama zuwa gare shi kamar ni wa ma amqatani ilayhi wa ma habbani ilayhi ba abin da yake kyama zuwa gare shi kamar ni haka ba abin da yake so kamar ni idza kunta anta al-mubghad al-mamqut aw al-mahbuba in ka kasance kai ne wanda ake kyama wanda ake ki kuma wanda ake so wa yakunu ta'ajjuban sai zamanto ta'ajjubi ne min min al-fi'l al-waqi min al-maf'ul al-maf'ul daga fi'lin da ya alko akan maf'ul وما كان باللام فهو للفاعل abin da ya kasance da lamu ne fahuwa lilfa'il wama kana bi ila wanda ya kasance da ila fahuwa lilmaf'ul to shine maf'ulin wa kadhalika taqulu haka ma zaka cewa ma ahabbahu ilayya babu abin da yake soyuwa son shi kamar zuwa gare ni idan kana huwa almahbub idan mutum ya kasance shine ake so wama abghadahu ilayya idan kana huwa almubghid idan ya kasance shine wato wanda ke ke kidan واكثر النهات لا يعللون هذا yawancin malaman nahau ba su ganin wannan illa ce muna ganewa ko bari mu bar shi haka nan a bar shi haka nan na karantawa ake ta yi ba maka karatu ya tafi ƙarshe an gaji da zama kuma ana ta gwaranci na shi yi larabci ba rabo gare mu gare shi ba mu karatun shi ba mu san shi shi kuma shi ne daɗin karatu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata ka biya mana duk bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ka shafe mana hawayen mu ko wani bawa Allah daga cikin waɗanda ake karatu da sunan Allah ya mamata shi cikawa jiya muna fata Allah ta'ala ya ji kanta da gafara Allah ya mata rama da zai da sabo aka yi jana'izarta Allah subhanahu wataala ya yafe mata Allah ya sa kwance ta hutawa ce da dukkan mamatan musulmi gaba da Allah ka ji kansu da gafara da rahama ba ka sa sun huta kada mu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mabukata Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah subhanahu wataala ka raba su da lalacewa Allah ka ba su aiki da ilimin da zai amfanin kasan mu da addinin mu ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu gaba ɗaya Allah ƴan ta'adda Allah ka shirya su ya Allah yan bindiga Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka kare mana shugabanninmu Allah ka kara musu san adalci da talakawansu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa kuma wani bawa Allah da wadan wata jaraba ta same shi ya hatsani haka da shi da abokan zaman shi Allah ya jarrabe shi an kai shi kaso mamata Allah ta'ala ya yi mashi la bude mashi Allah ya sa a sako shi da gaugawa la sa kai zama to kafara a gare shi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين